أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لك أنت العليم الحكيم آه من سيأجيا حديث جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة المحاقلة وعن المزابنة عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والجرحم إلا الآرايا wannan hadisin ya dauki bayanin wasu cinikayya waɗanda suke a haramtattu shi ne ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mukhabara abinda ake nufi da mukhabara shi ne muzara wasu suna bambanta tsakaninsa da mutsara an ce mutsara shine misali kai kake da gona kake da shuka gonanka ne kake da shuka ko kake da iri sannan kuma ni zan yaki in yi abin da ya fito kuma sai mu raba shi kuma muhabara to maimakon kana da gona iri a cikin gona ne kawai naka sannan kuma iri din nizan cire kuma nisan kula da bato aikin gona to suna bambanta muhabara da muzara da wannan bambanci da biyu don ka lura kawai abu ɗaya ne illa idaka kana da abubuwa guda uku ne kana da gona kana da aiki kana da iri to idan gonan na mutum daya ne aiki da iri na mutum daya suke kiransa muhabara to idan kuma ya kasance gona da iri ne na mutum daya aiki na mutum daya suke kiran shi muzara kun gane aikai wannan shine bambanci sannan suna fassara muhabara da hayan gona da abin da za a samu a ciki misali a ciki na da gona zan ba da gona haya zan ce idan aka noma idan buhu goma aka samu ina da buhu biyu ko buhu ma'ana ba da kudi za a biya ni hayan gonan ba da abin da aka samu saboda haka waɗannan nau'o'in duka guda uku ana ce mishi al-mukhabara amma a cikin littattafan fiku in kaga babi na musaqa ko kaga babi na al-muzara musamman littattafan malikiya to shi suke nufi da al-mukhabara in kuka duba risala za ku ga risala ya kawo wato nauyi daban-daban guda bakwai da muzara ya ce uku din sun halatta ya ce hudu kuma ba su halitta ba uku na to zahirin abin da shi mai risala din ya kawo kenan amma in ka duba ka'idan da suka ba bawa lamarin za ka gane kashi takwas ne hudu ya halatta hudu bai halatta ba su a kashi hudun da ya halatta shi ne ya kasance ni da kai za mu ce iri irin namu ne kuma irin iri daya misali na fitar da a masara da za mu shuka kwano ashirin ka fitar da masara kwano ashirin to kuma mu cakuda a waje daya shuka ba tare da ce nan gefen aka shuka kwano ashirin nan gefen shuka kwano ashirin in an yi haka to kowa gun da aka shuka shi ne nasu amma idan aka cafu da irin aka shuka gonan da daya ya zama menene irin ne da kai ne muka fitar kuma jinsin irin iri daya ne yin kwano ashirin ka fitar ne ma su kwano ashirin na fitar amma za mu cakuda duk da ma cakudawa duk kauli ne na jumhur akwai riwayan imamu malik da ibn qasim suna cewa cakudawan ba sharadi ba ne inda ya kawai jinsin da adadin da ya ne shi kenan misali a ciki hasi ne hasi ne kwano ashirin ne kwano ashirin ne shi ya wadata to sannan kuma gonan na dayanmu ne dayanmu shi zai yayi zai kula a ga an daidai kenan iri mu biyu duka ne muka cire gona na mutum daya kula gonan aikin na mutum daya suka ce wannan ya halatta sannan na biyu shi ma irin ni da kai ne muka cire sannan gonan namu ne mallakanmu ne na ni da kai ba na dayanmu ba gonan mallakanmu ne na ni da kai sannan aikin ma za mu shi tare ka gane kamar ya nuna komai na ni da kai ne iri rabi-rabi muka cire sannan gona siya muka yi ni da kai namu ne sannan aikin haduwa za mu yi ya gona suka ce wannan shi ma ya halatta sannan na hukunsa shi ne shi ma shukan irin irin namu na ni da kai gonan ba namu ba ne amma hayarsa muka yi mun yi hayan sani misali in dubu ashirin ne muka yi hayan gonan dubu goma goma muka haɗu sannan kuma aiki za mu yi tare shi ma wannan guda uku su ne wanda zahirin abin da misala ya faɗa mai kai ta tabbuyin kaulin malikiya za ka gane akwai na fudu wanda shi ma jayizi ne wanda shi risala ba wannan na fudu wanda yake jayizi ne shi ne a ce shuka ko iri irin mutum da ya ya ce misali idan buhu ɗaya ne aka shuka hazi buhu ɗaya ci ya cire sannan kuma gonan sai suka yi hayansa sannan kuma aikin kuma mutum da ya ne zai kaga ya zama daidai shi ma gefe guda iri mutum da ya cire sannan aiki kula da gonan mutum da ya ne zai yi sannan kuma gonan hayansa suka yi in gane ya yi to wannan duka guda hudu don ka kai nazarinsa babu wajihin da ya nuna iri da gona tun da ya ne kun fahimta yi da zarar lokacin da iri da gona suka haɗu to a wannan lokaci ya zama fasit shi yasa mai sirajul salik yake cewa wa qabilil arda bi ghayril bazri yani a muzara a duk lokacin da mutum da ya ne shi yake da gona shi yake da yiri a wannan muzara din fas ne kawai gonansa ne ko da aiki mutum da ya ne zai yi ko da aiki su biyu ne za su haɗu su yi wannan nawo da hudu ya ya halatta musamman yanzu misali da ake yawan irin harkar haɗaka na noma da gona ya kamata misali su san da wannan shiri to a nan da ya ce na annabi sallallahu alaihi wasallama anil muhabara yana nufin wato muzara da muka yi magana wanda wanda yake basiri muzara wanda baya cikin waɗannan nau'o'i guda hudu misali mu abunmu na malikiya wanda yake basi to shi ne ya hana hanko kuma ka fassar al-mukhabara manzo sun sallama ya hana ka ba da hayan hayan gona a biya ka da abin da zai fito daga gona wanda ya zama tuwa akwai garar kenan saboda ba san abin zai yi ko ba zai yi ba yauwa in yayi kuma ba a san da yawa zai ko kadan zai ba su saboda wannan zarar din da yake ciki zo sallallahu alaihi wasallam sai ya hana sannan kuma wal muhaqara zo sallallahu sallama ya hana muhaqara shine siyar da abu cikin zangarniyansa da kuma ɗaya wanda yake ba zangarniya yake ba shi ne muhaƙala misali wanda aka casa da wanda ba casa ba hasiyar a yi cinikai ya tsakanin su ɗaya ya zama kuɗi ɗaya ya zama to abin da za su ya kun san tadin da ke ba kuɗi in an ce kuɗi abin da yake wajen mai siya in an ce kaya abin da yake gun abin da mai siyarwa shi ne abin da yake cewa ba ni gishiri ba kamanda misali kudi din haka na mu'amala babu saboda haka in kana bukatar misali abu za ka dauki abun ka je kasuwa shi kana akwai wani wanda shi kuma abin ka tafi da shi shi yake bukata abin da kuma kai kake bukata yana da shi tsakanin mai za ya ci ne kai abin da yake wajenka to ko da hatsi ne masara ne shinkafa ne tun da siya za ka yi sunansu kudi shi abin da za ka karba kuma shi ma ko da tattashe ne ko barkono ko ne abu sunansa kaya ma'ana kudi da kaya din duk da yin shi ne ba ni gishiri haka manda ba ka ga manda da gishiri na kudai ne ka gani ɗaya ya zama kudi ɗaya ya zama to to a haka ce kai kana da shinkafa tsaba wannan kuma yana da shinkafa shan shara kaga kaga shan sharan idan aka cire budu misali yawansa ba zai zo ɗaya da wanda kake da shi tsaba to cinikayyar tsakanin kuku biyu wannan shi ne aka haramta saboda dole a samu kwara fifiko ga abin da ake kira ribar fadli ɗaya zai zama to ya fi a fifiko to shi ne muhakala a kowanne irin nauyi na jinsi a ce wannan casashe wannan kuma ba casashe yake ba wannan yana cikin bishiyarsa wannan yana kasa a gyare to a haici ne kai ya tsakanin to ya zama to manzo sallama ya hana wa anil muzabana muzabana din shi ne wanda muka karanta baya shi ne kasiyar ta wato abu a kan bishiyarsa ɗanyensa da busashensa kamar ɗanyen da dino ake ce mishi da tamuru busashe shi tsaftin dama yana kan bishiya tamuru yana hannu yana cikin kuku saboda aka kai shi ne kai ya tsakaninsu ko hatsi da gari kamar da muka karanta jiya ko karo wato ɗanyen inabi kuma zabi busasshen wanda ake amfani da shi ma'ana abin da yana ana amfani da shi da abin da bai nuna ya kare an fara amfani da shi ba a yi cinikayya tsakanin shi ne bana jiya mun bayyana abin shafi'iyya sun takaita da nau'o'in da ya zuwa cikin hadisin kawai haga ya ambaci tamr ya ambaci rukab da tamr ya ambaci karun da zabi sannan kuma ya ambaci haf da kuma gari wanda ya zama tuwa abinci wannan tuwa na cewa zabana don ka duba littattafan malikiya za ka ga sun ce baiwu majuhulin bi majuhulin hau ma'anoni musamman cikin asali ka siyar da abin da ba san takamammen yawan sabo kadarinsa ba da wani abin da shi ma ba san takamammen hauko kuma ɗayan an sani ɗaya ba san to duk kawai zabana ne ba kawai ya tagaita da wayan na abubuwan da suka zo cikin hadisin ba shi ne wa an bayyi samarati hatta yin ruwa salahu a kamar yadda jiya mafi bayani ya hana siyar da dan bishiya har sai abin nan lokacin amfanin saligon amfani da shi ya bayyana akwai lahiya salahiyya na amfani da shi ba zai yi kasiyar da abu ɗan bishiya a lokacin da kasiyar ba zai yi a ci shi ba ba zai yi a yi amfani da shi ba sannan wa Allah ba sannan samar to dan bishiya kana siyar illa bi dinari wa dirhami sai dai da kuɗi dinari ko dirhami dinari dinari ko ko dirhami cewa ya kasance abinda za ka siya abinda ɗan bishiyan ya kasance ta ne wanda ya nuna za a yi amfani da shi za ka siya da kudi hannu sannan kuma idan ba da kudi hannu ba ne dan bishiyan da bai nuna ba inda ba da kudin hannu ba ne to sai dai ka siya da jinsi to shi sai ya cire abu guda daya shine illa la raya misali dabino ne rutab danye to ba zai yi ka siye shi ka siye shi da dabino wanda yake busashe ba kamar yadda muka fada to sai dai wannan danyen za ka iya siyansa da kudi in kana da bukatarsa ba da dabino ba saboda in ka siye shi da dabino da akwai galfardin ya akwai fifiko tsakani saboda danyen idan ya bushe to yawansu ba zai zo ba kuma ta yiwu kwalicin su kyansu zai ba iri da ba ba gane kyan dabino ko kyan abu misali yana da zaki ba yi da zaki sai ya nuna saboda haka mungoro ne da mungoron da yake kan bishiya in aka yi cinikayya ba mamaki na kan bishiya din idan ya nuna ba yi da zaki na kan bishiya wanda bai nuna ba duk in kana da bukata da shi misali kana da bukata shi da shi a wani abu ba zai yi ka siye shi da nunannen mangoro ba ko rufab ka siye shi da nunannen da biyu ba sai ka siye shi da kudi to shi yasa ya ce wa Allah tu ba illa bi dinari wa dirhami abinda ake nufi da dinari da dirhami kudi kudi sai ya ce to illa laraya banda abinda ake cin shariya tsariya jami'in tsaraya shi duk zai yiwu danye ne rutab ne dabino ne danye rutab a kan bishiyansa ka siye shi da kuma dabino wanda yake busashe dalilin wannan sauwaka ne kamar misali daga cin abu haramtace ne sai aka ware aka ce banda abu yana da nasa sharuɗa sharuɗan shi ne wasu sun yakanta shi da dabino yadda kamar malikiya suka hada wasu kuma suka ce kawai dan bishiya ne kamar yadda zahirin wannan hadisi yake nunawa yana magana wa an bai samara da samar da bino bane kadai misali ni ne a gona na sai na ware wa abin nan gindi daya na dabino sai na ce maka dabinon da yake wa jikin wannan kayan dabino da yake jikin wannan bishiyar na baka a cikin gona na ba sannan a cikin bishiyar akwai dabinon rutab ne bai nuna ba to sai na ga kaga za ka iya shigo min garka koyaushe a kan wannan gindi da ya da na ba koyaushe za ka iya shigo idan na ga za ka takura ne ko kuma za ka san asirina ko zai yi ma kama bar wanda na bakan ma ka dinga taba mu wanda ban bakan saboda haka akwai abin da suke kiran shi hirs hirs shine a samu kwarago wanda dama aikin su ne yau da gobe sun goge za su iya cewa wannan bishiyar ‘ya'yan dabinin da za a samu zai kai kwano kuma kusan duk abin da kake yau da gobe kana sanin abin wanda a shi yaki cewa hirs wanda idan aka cire ‘ya'yan to sai aka cewa aka auna za ka ga ko kwano tara da rabi ko goma da halar sai ne daidai kusan wato da abin da suka faɗa din da abin da za samu zaga tsakanin wani abu ne bai iyaka to in aka samu irin wannan sai su zo su ce to wanda wannan dabino da ka bashin nan to zai a in rutab din in ya bushe to za a samu kamar hannu ba misali to shi sai shi iya siya dabino zaba wanda yake gunka hannunka kwano goma misali kuma wancan kwano goma kaga an siyi rufa danyen dabino da nunallen dabino aka siya saboda menene saboda darurar karya takura kai dinga shigo maka da karka wanda asalin sai na cikin zamanan da kuma ta wuda aka ci haramun sharadin da suka bayar malikiya kamar yadda zai zuwa cikin hadisi a nan gaba to in aka yi hirsi to ya kasance an samu gindin da ka bashi za a samu da biyu hamsatu hausu hamsatu hausu tun kuma shine zai baka wato kusan buhu bakwai da rabi ko ka ce kwano dari uku abinda zai baka idan ya kai wannan to shi da zai zama to ja'izi ne ya saya wannan rufin da ya baka shi don ya siye shi da dalilin saba ta gane in bai kai wannan ba bai halitta ba kamar yadda zai zuwa cikin wannan hadisi to wannan shi ne ake cewa larara to shi zai yi wanda garkana na bashi goba gindi daya nunannen goba da yake hannuna da ɗanyen da yake gindi da na bashi zai yi in ya kai hamsin hausu ne cinikayya haka in mangoro ne a gani haka sauran yayan bishiya ko hafin ne da sauransu to wasu zaba kamar ana gida musamman kayan abin da ibn taymiya ya raja shi ba tun da dama abin da ya saka jawaza wannan shine to a dauke ma haraci kasance tukara ta akura ka ana shiga ma garka ana fita saboda haka ba dabino ba ne kadai kawai koma wanda irin yin bishiya ne za a yi halatta ya amfani da shi daga cikin dalilin su shi ne wannan hadisi da ya ce wa an bai samarati hatta yi kuduwa salamu a samara din a larabci ba da dino ba ne kadai duk da bishiya wanda ake amfani da shi kaga ya yi magana a kan samara ne kunan sai ce wa an ɗatu ba a illa min dinari wa dirhami sai ce illa laraya shi ne a raya da muke magana a kai wannan zai nuna maka wato dalilin waɗanda suka ce za a iya siyan haraya ba kawai a dabino ba a sauran yayin bishiya ba za a iya siya mun san yawancin abubuwan da suka shafi gona cinikayya shi hadisi yana kawo dalilin abin ne su gaga wannan hadisi ka samu dalilin muhabara haramun ne ka ba da hayan gona sannan kudin hayan a biya ka da abin da za a noma ka samu wannan dalili sannan haramun ne ka siyar da abin da ba a shasa shi ba hatsi kan zangarniyarsa kamar yadda yanzu ana yi da abinci ya yi tsada sai kaga 'yan kasuwa su je gona su samu mai gona su ce mun su yi dawon gonan nan naka sun siye shi a naira ya su za su ja su komai su tafi su tafi wannan haramun shi ne mahakala kamar yadda wannan hadisi ya kama dalilin haramci za ba na shi ba majuhulun da majuhulun na majuhulun shi ma haramun sauran tafsila sharuta to dole ne sai ka koma da cikin da shi za a cewa ba a fahimtar hadisi sai an hada da littattafan fiƙo rashin hada fiƙo da hadisi shi sa za ka gane masu fassara hadisi suna wato kafurai عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وهلوان الكائن من ذلك صلى الله عليه وسلم يا هنا ya hana cin kudin kare ya cin kudin kare haka nan duk abin da naman haramu ne ya haramta ka siyar da abin ka ci kudin sa haka nan jaki haka kamar dokiya malikiya ko a madari ko a ne ka je ka siyar ka ci kudin ya haramta wa maharin bari haka nan sadakin karuwa ya haramta mace ta siyar da kanta tana karɓar kuɗi ana alfasha da ita albari a lauzin fa'ili fa'ili shi ne wadan aku bariya wanda karuwanci kuma ana shi mishi albiga asalin albiga din wato nema ne nema kawai misali nema ko sana'a da fa sana'a da karuwanci shi ne albiga shi ne wadda tukuri فتياتكم على البغاء ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا فشيني أن أكدوكم البغي البغي ولم أكن بغيا فشيني ونم كتن sana'anta da wannan abin ta duk da cin abinci sutura siyan gida da waye da wannan duk abin da ta ci da wannan haram kamar yadda za ka zo ka samu da yawa daga cikin fitattun yan fim a wannan zamanin da tafi wannan duka ruwan za ka zo ka same su saboda shahararsu ta gane yayi shi wani babban mutum sai ya dauki mota na miliyan goma miliyan ashirin kawai ba su saboda haka ne wanda yake harabtacce harkar fim da yanzu a musamman arewa suka ɗauka sana'a daga ga yanyar ruwa ta shiga aikin fim ta yi fim da ya biyu kawai ta kudanci saboda haka ba fim ɗin ba ne yake ta sa ta kudanci a kowane abu wara a ɗalibin shakorin ya fi daban saboda haka da ta yi fim da ya biyu uku shi kenan sai ka ganta da babban mota sai ka ganta da babban gida ta gina wa iyayenta gida duk kunya ba mamaki sai ka ga iyayen suna fahimta ƴaƴan suna yi gane asalin ka duba da abin da yake da alaƙa da hakan cikin haramtaccen abu ne za ka yi mu'amala da matan da ba matar ka bane tarin ka yi rawa da ita ka yi fira da ita ka kalle ta ta kalle ka yawa kasina abin da har na suke ya shigo da shi cikin wato musulunci wanda ba yin makamanta ba gwamnatin da ya wuce har ta yi a fuhudun za a gina madina tulafula birnin yin fim tukunan aka yi ca a arewa da kyar aka yi nasara aka haɗa gina madinatul ahlam ma'ana gari ne za a gina ba gari ne wanda mutane za su zauna wanda duk kamfanin da take so za ta yi za ta je garin ta irin kamar yadda su bambayi din nan indiyan suka gina irin waɗannan garuruwa wanda ku ne za a ɗauka ne fadi akwai yariyan da tsarin kawuka ne in za a yi kiɗin irin na kawuka za a yi a wajen gauriyar da tsari ne na birane da gadaje in zai na birni a je wajen komai a kudu da miliyoyi ya ke kashewa a gina wanda in ta an bari an gina wannan arewa shi kare arewaci kasan nan zai lalace kamar yadda indiya ta lalace yanzu in ba faransa ba na faransa da amerika ba duk duniya ba ka sa lalatacce saboda su a wajensu babu hijabi tsakanin namiji da mace hatta ko da musulma shi su musulunci a wajen su kawai suna ne ba cewa suke kawai musulunci din bilibin ne kawai kana jin kasuwanci ka kawai ta yi musulunci shi kana da yanzu saboda haka gani a hadisi ya zo na ha an samar da kalbi wa mahari wa mahari wa gulwani da kayi gulwani da kayi duk mashtakun da yi da gulwani shi ne zaki zaki ma'ana abin da aboka zai yi duba a bashi abin da ya sa ka kira shi zaki ma'ana gara fasa da ba wani yayi ke na zuwa gani kai mai yawa da gurin gaba sannan kuma an ba ka kuɗi da yawa kama abin da yake faruwa yanzu shi ba za ka ga ga almajirai ma da tamburani a basu kuɗi su yi sauka ko su yi yasi ko kafi ko addu'o'i da yawa allah ya biya bukata ba za a ba su kuɗi ba wani yana zaune cikin minti biyar zai bubbuga na gane ya haɗa ƙarya da gaskiya a cikin yin goma a shi ba ba shi kai almajiri ko ƙurani sauri ba za a ba ka miliyan goma ba za a ba ka miliyan ashirin ba abin da yake faruwa tare da sanin duk hanyoyin da ake bi na ganuwa ta hanyoyi ma'anar ta hanyoyi shi ne canke-canke ta yiwu ya yiwu ta yiwu ba zai yiwu ba kat ba saboda malamai sun yi jima'i cewa hanyar gano abu gaibi kaddin wanda yake da yakini tabbas ne kashe bi ne kawai kashe bi kuma ana samun sa ne ta bangaren waɗanda suka yi mustaƙimai masu cikama dubban salati karatun ƙurani sun samu wilaya to wanda zai kashe bi ba mai nuna musu abin sun a zai yi in ba ta yana daga cikin kashe bi abu ya sati abu ya sani a da muke magana kai in ba ka ba sauran mutane duk sauran abubuwan takumi ne ko wanda ake amfani da lambori na abaja da irin tanjimi suke yi akwai irin tanjimi akwai irin halak shi ma sannan shi din ma kala kala ne akwai ramli wanda bugu bugu bugu da ake a bugu sai a cire na cita sannan a shi din ma akwai wanda ake yi da cewa yanzu ma sun zamanantar da abin ba waya waya ke kawai mutum zai dauki wayansa ya rukude ya rukude ya ci ne ma isa sai shi je ka abin zai yi kawai akwai layin tanjini akwai kuma layin falaki yanzu kokarin ma da suke suna su su haɗa tsakanin aljamu bai na tanjini wa falaka abin da zai zo ya zama to abin yana da hatsari kenan kawai mutane a raba su da imani shi asali kawai in ka so a ka roƙi Allah yin alkhairi ne ya baka don ba alkhairi ba ne ya tsare ka abin shi ne asali ba ce ka binciko za ka samu ko kuma ba za ka samu ba idan ka ce za ka binciki abu ka tabbatar zai yi ko ba zai yi ba menene fa'idan shari'a ta haɗuwa da kamar ka nuna akwai abin da Allah ba zai yi kama haka amma idan ka roƙi Allah to tana da yaƙini cewa zai iya yin abin to wannan layin ya hana ka addu'a ne kawai abin cika zai yi ko zai magana a roƙon Allah ba shi kun gane to saboda haka malamai sun nuna karanta ilimin wato jaizi sanin ilimi saboda shi a ka'ida duk wani ilimin babu ilimin da dace ba kawai neman sa haramun babu illa iyaka aiki da shi ya zama to a koma wanda ya ko bayan da zai misali ka je ka karanta kagar kagar canji ne da yake da kiristoci ba haka kowanne ilimi a ka'ida neman sa ne kawai ka je ka nema amma wajen aiki da shi ne dace karanta aiki da ilimi kaza karanta aiki da ilimi kaza ilimi kaza to wanda shi ne ruwa da kayi akwai abin da masu ke ce mishi ƙuratu lafi ya yi ko da wani littafi ya shahara abin almajirai masu tarbiyya ga ana shi masu ƙura ƙwarar lafi ya yanzu na ga ba na ganin littafi za ka ga wani littafi ne da gida gida gida gida ko wani annabi yana da gida ko yana da babi wanda za su ka duba idan sai ka taba wa ɗaya daga cikin katin ka taba ba ko bayanin sa sai a karanta a masa ba galibi za ka zo ka samu kawai kamar ana faɗa abin da yake suna da hanyoyi da yawa a wani wanda wanda kawai a koma a ranar salatin in salatin ka yi yawa salatin ya rasa maka jiki kawai abin da kake so ka sa kansa to Allah zai ma ilhama kana hake kawai ka ji cewa wannan abin kaza ne ba in kuma matsayin ka bai gawar haka ba kana fina fina rai ka kwanta bacci za a nuna ma filla filla eh ka so ka bada wa mai abin ka so ka giggaya masa kuma abin da ka gani ne gaskiya ne to wannan shi ne kwanar da lafiya za ina ganin yanzu dai ni ba na ganin su عن رافي بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الهجان خبيث كمان دي وانت حديث لدى رافي بن خديج رافي بن خديج لنا سكين صحابة wanda suke tabaka aka layin su abdullahi bin umar su abdullahi bin zubair yara kanana waɗanda suka ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda suka ce za su je yakin yakin uhudu saboda ɗan kantar su aka ana su da yakin kan da ya zo manzo ya ce na yaran da suka ce za su je yakin kurkun kana su sai da abin da nisa ta guzo yanzu in gane shi rafi bin khadij yana ɗaya daga cikinsu tabaka ce makara min tabaka ta sahara kana ya ce samanin kalbi kabisu kudin kare siyar da kare a ci kudin haram mai ne malin kabisu lafazin habis da lafazin rijis duka yana zuwa da ma'anar haramun kamar yadda allah ya ce inda mulkabani mai siru wa ansamu wa azlamu sai ya ce rijisun ko inda hu rijis aula wa khinziri fa inda hu rijis ne inda yake cewa wa yuzu ويهل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أدل لفظين هنا بعد معنى حرام ne haka nan ya ce wa kasul hajjani da kudin kudin sana'a abin nan wanzani shi ne hadisu ya ci shi ma haramun ne amma wannan shikdin wannan bangare na hadisin mansuhi ne kasancewa manzo sallallahu alaihi wasallama an zo an mishi kafo ya biya an mishi kafo ya biya zaɓi ya zo ya mishi kafo ya biya shi wannan zai nuna ma wannan hadisun wato ƙarshen kasbin hajjar hadisun bin masu ke ba na sana'a ne daga cikin sana'o'i cin kudin wanzanci din ba a ramu ƙarshe saboda za ka iya samun hadisi guda ɗaya ne wani ɓangaren hadisin an soke hukuncinsa za ka iya samun hadisi guda ɗaya ne duka hadisin an soke duka za ka samu cikin ilimin nasu da wasu na ilimin hadisi an ce hajjam wato wazani ne na sana'a misali ka ce hajjam wanda hijama ne tsokan jini a jiki da kawo shi ne sana'arsa alawazin fahar in ka ce kanta wanda rubutu ne sana'arsa kamar wani abu wani abu na rubutu ya taso za a ji a bashi takar yana da holo ma ya iya ruwa ya shi ka ce labar sayar da nono ne sana'arsa rani kayyar ɗinki ne sana'arsa ku gafi haka na da wuzini fa'ar wanda yake nuna babu sana'a kenan عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها وأن حديث يا كما تأتي يا كاوشي أهبدا وأنجم حديث دمك كان بايا duk da ma dusar suna bambanta za ka ga wani hadisi na wajen da na waje na daban-daban ne za ku gani ko lafafin ya bambanta ko tagari ne da tagari ya kamata a ci ya shiga can wajen haka na hadisi da zai zo daga bayan sa hadisin hamsin ko su zama wajeriya ce duk da ma nan waje na sai da ya kawo babu laraya tukunan sai ya kawo wannan hadisi ya ce manzan da sallallahu alaihi wasallama ya yi ruksa ga mi'ariya shine wanda aka bashi kyautan gindin dabino a gonan wani kamar da muke bayani wannan wanda aka bashi wannan gindin dabino a gonan wani ya halatta an yi biya a ya siyarwa mai gonar shine khasiha wato bayan an iyakance iya abin da ake ganin zai yi kamar yadda muka yi bayani a samu kwararre ya ce wannan zai yi kwano kaza ko hudu kaza to iya abin da ya iyakan cirin to za a ba shi a tsabar da nan ne kamar yadda da muka yi bayani a kai wani muslim bi karsi ha tamra kuma wannan ya fassara shi na shi din hutu ne ɗanyen dabino ne idan aka iyakance ya da nuna yadda yake da shi sai a ba shi tsabar da dinu nan ne ya ce ya kuduna ha ya kuduna ha a rutabar sannan su ci shi su ci shi a ɗanye ba na shi wanda kiwon da ya siya dama a gonansa ne tsagar zai yi cin sadani shi kuma wanda ya siyar a gonan wani da ya siyar za a ba shi tsabar wato dabino wanda ya ke nunan ne kamar da muka bayani daga baya zai zuwa nan ba yana kayyade mafici da hamsatu hausu kamar wannan hadisi da abu huraira ana bin huraira tare da yalbawa ranar أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا النبي صلى الله عليه وسلم ya yi ruksa abinda ya sa ya ce rakasa asalin bin da raya din yana cikin muzabara ne haramtacce amma saboda yawan abuwarsa da ɗauke haranci kunci da gonan da na da shi mutuza kawai a kan abba ya ba da gindi daya na da biyu to shi aka ce kawai zai iya saka abin wanda ya ba wa ɗanyen zai iya saka shi da tsaba nunan ne shi ne ba na ruksa kenan in an ce azima wato a ilimin usul fiqh asalin shari'a in haramun ne haramun in halal ne halal in an ce ruksa a shari'a a ga musulmi zai takuru wani abin da shari'a asalin shari'a a rama to sai ba shi da bayan shi ne rusa yanzu misali cin mushi rusa ce yi ne kamar yi turwa ga yi rabari walawadi ala isma alai a nan yadda su ya gane halaka zai cin mushi misali giya haramun ne don mutum kaya ya maka da shawuya ko kashi kusan da shi ba mu sai kwara kashi ya wuce gayan ta wuce sai ga giya kwalba da zai iya kwankwaɗawa saboda menene gayan ta wuce kashi ya wuce saboda kar ya halaka da wannan duk sa ake shi mishi to shi sai ya rakhasa da رخص في بين راية في خمسة أوسك أو دون خمسة أوسك يكسن شيء يا كي أوسك بيار hausufi biyar din kowanne a hausufi biyar yana daukan kwano dari uku ne kwano dari uku ne ke daukan kaga kwano dari dari uku yana nuna abin nan hamsin hamsin sittin sittin biyar sittin biyar to shi ne kowane hausufi zai baka kwano sittin tsakanin satun biyar su ne zai ba da dare kwano dare yin kwanonin namu ne da muke ciki kwano ba a yi dare zai zama to hudu bakwai dare kar ya wuce wannan ba na rahoton dan yadda binin da yake kan bishiyar da aka bashi kasan dama ba gindin bishiyar aka bashi ba ya ɗan da binin da yake kan bishiyar shi ya aka bashi saboda ya zai dinga dauka to ya je dinga amfani da shi ta gane kamar injiniya ne a cikin haka garka sai ya ce to wannan gindin bishiya ƴaƴan da yake cikin nan to saboda haka duk lokacin da in yi ƴaƴa ƴaƴan wannan bishiyar na dinga dibawa kai shi gidan bada misali ta gane da aka zanar da ni yake da ya zo na nuna yaran gida wannan bishiya injiniya ya ce wani bishiya da tun bangaren da yake ina ba a gani ya gana su dinga sun ta su lokacin da yaran ba ya nuna to shi ne ya ce a yanzu yadda za a yi tun da bangaren bai nuna ba zuwa duba kamar kwaya nawa ne zai yi bangaren haka ce akalla na samu bangaren yaya kwaya ɗari uku a kai kagan na saman nuna ba zai su to ga munguru a ya gari uku mutane gidan shi ke na magana kaga ba za su fara zuwa ba to kamar wannan to ya kasance ni wannan kar ya wuce hamsa tuwa su duk in gane shi ya tsaye ce an duna hamsa tuwa su hamsa tuwa su ko kasa ko kasa da shi kar ya sama sama da shi to wannan shi ne yana ɗaya daga cikin sharuɗan wato sayar da ɗanyen abudin a kan bishiya kamar yadda da su muka bayani muwagun mu masu iya yana aiki ya ɗaya kamar yadda muka faɗa a baya don wasu sun fada tashi ko ma wanda ɗan bishiya ne in haka ba wa mutum ya kan ba ba shi da bishiyar ba عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط إلا أن يشترط المبتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم yace duk wanda ya siyar da gindin dabino gindin dabino ba ya'yan ba mun yi bayani a bayan ce nakhl ana nufin gindin bishiya in an ce rutab ana nufin ya'yan danye kafin nuna an ce tamur kuma ya'yan bayan ya nuna gindin ne ya siyar sai ce kada ubiyat nan ce ta'abiri yana da itlaka da yawa mun malamin jiko amma ana cewa habarat daga babi na nasara habara ya abu ana sulasi habara ya abu ana cewa habara yuhafi mubirat kamar yadda ya zo a nan wato babi na fa'ala ana cewa ke da masdarinsa habara yuhafi tabiran to har tabiru din shi ne hada aure in ga akwai bishiya namiji akwai bishiya mace manoma sun riga su sani suka iya daukan wannan da wannan sai su daure su haɗu su zama tuwa guda daya shi wanda baya yaya zai fara yaya ana ce mishi talakama shi ne wanda aka suwa da tare magana a kai wa har su ɗauwar sannan yaha da waƙiya da waƙiya ba na akwai iska wanda Allah ya yi yana hada barbara tsakanin namiji bishiya da kuma tama ta bishiya a gani to wannan na ta'abir din yana nuna idan an yi auren auren gindin dabiru ko gindin mangoro ko gindin goba in an yi aure tukuna kaga yin hada auren zai nuna bishiyar za ta yi haya ba to bayan an hada auren wannan bishiyar dabino ko mana kowanne bishiya ne to idan mutum ya siyar da wannan gindin idan ya yi yaya to yayan nawan da ya siya in gani amma idan bai yi aure ba ba hada aure ba tukuna to nawan da ya siya ne shi ya sa ya ce illa an ci taritar mutta sai dai wanda ya siya da al-muktar al-mushtari wanda ya siya ya ce to kaga kin tijin wannan da za ka siya an yi tarfihin sa an yi tabirin sa an yi hada wurin sa to ni zan siya amma 'ya'yan nawa ne da sharaɗin kayan da na aka zan siya shi ke na yayyan da ka siya to ni ya ƴaƴan naka da kai wanda ka siya amma idan ba ku yi wani sharaɗi ba ƴaƴan na wanda ya siyar lokacin da ya ƴaƴa to zai zo ya ɗaya da kayan sai bar ma yin din to wanda ɗaya daga cikin italaka ce na tarihiya amma kowanne irin nau'in bishiya yana da tarihi tarihinsa shine ne ya zamo abin nan ya ba da alaman abin nan samar da abin da yake yi misali kamar in ka siyar da gona bayan ka shuka amma shukan bai fita ba to fitan shukan shine ta gonan da ka siyar idan misali don su yi gona kayan shuka shukan fita ba idan shukan ya fita ko masara ne dawa ne hatsi ne ko buhu nawa ne wannan shukan ya fita yi nawa amma idan na siya bayan shukan ya fita na siya filin ne nawa lokacin da bishiyan ya yi ya hatsi dawa masara za ka zo ka sassan da gayan ka dauki gayan ka sannan kuma idan kuma ba zai yiwu ba kana da bukatar noma da waye za ka mutu abin da ya dace ka yi wani shuka za ka zo ka in noma ne ka yi baibai ne ka yi mene komai za ka yi ni filin da sai aka to saboda haka kowanne abu akwai tabi indiya da bishiya idan amfanin ya fara bayyana wanda lalle wannan zai yaya to shi kenan kasiya to zai da mutu naka ne in kuma bai fito ba ba naka ba to shi yasa suna cewa habara ya abu abara babi nasara yansuru sulasi suna cewa habara yuhabbiru tabirin suna cewa abara na abara shi kuma mazdarinsa iba wannan ko aure hada aure tsakanin bishiya ta mata da bishiya namiji an ko kuma fitowar yana daukar waɗannan ma'anoni gaba daya wani muslim muslim ya rawaito a lafazinsa wa manita abdan duk wanda ya siyar da bawa fama rubulin lazi bawa idan dukiyar akwai dukiya tare da bawon to dukiyar nawan da ya siyar da bawon ne misali ya siyar da bawon da riga a jikinsa da lula a jikinsa da takalmi abubuwa a jikinsa to saboda haka shi wanda ya siyi bawon bawon da ya siya saboda haka in ya je da gidan zai nemo rigan da ya sawa bawon ya saka duk abin da yake jikin bawa rigan takalmin hulan agogon komai zai tattara ya kawo wanda ya siyar mishi da bawa saboda shi bawan da ya siya tsirarsa shi ya siya to shi ya sa ya ci illa an yi shi ta da mutu sai dai a mushtari wanda ya siya ya shafanta wannan bawon zan siya a wajenka da dukkan abin dukiyar da yake jikinsa ya yarda da wannan sharafi to shi kanan ya shaddanta ya yarda ya siya su kenan har da abin da yake jikinsa sannan ya ce dukiyar da yake tare da bawon ba ba kamar yadda muka santa rigunan da yake jikinsa ko dukiyar da yake jikinsa ba ne hatta yin yana da wani abu da ba a wani saboda shi bawa don shi din da ta abin da ya mallaka na mai gidansa a ce yana da gida a gani yana da gona yana da mota yana da waye saboda haka in ka si bawa ka dai ba ka sharmanta ba to ba ka sharmanta ba ka siya to a wannan lokaci ba wanda na in ka shakunta ka siye shi da kuma dukkan abin da ya mallaka ba kawai abin da yake cikin sama yanzu kamar yanzu ne ba mai yadda harkar su rikiya su kula su waye da na wani abu ba damun kudi ne damun kudi ne shekaru ba su wuce kamar ma cikin da suka wuce ba ma riga tidani ne tsari saboda ganin cin riga sai daga yara ƙanana ba a samu su gida ko abin da ake ce ma bante shi ne fata ne na ɗan akuya shi ne aka jeme shi sai a sa mishi jini madawar ta baya sai a daure kuma kawai shi yaron gaban sa ne a rufe da wannan matan bayan mara babu yadi a wancan lokacin to ganin kudi ne kaya ne abu sai ka ga wane da wane ne wanda za ka ga yana da riga da kake wanda zai saka amma ga nima Allah subhanahu ta'ala ya kawo da yana da Allah yana da sirri ya rasa shida to shin da shi ne hukuncin siyar da gindin bishiya yawa da hukuncin siyan da bawa da kuma tafsirin wannan hukuncin an abdullahi bin umar radiyallahu anhu na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana man ibta taman la yabi la yabihu hatta yastawfiyahu وفي لفظ حتى يقبضه وعن ابن عباس مثله ومثله لك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما ولا يسهي عن شيء فلا يبيعه كر يسير شيء حتى يستوفيه sai ya auna sana abinci auna shi ake yi ko da kwano ko da suke ne ma'ana abin da za a auna shi da kwano ko za a auna shi da suke ne ko za a kirga shi to idan ka siye shi to to ba zai yiwu ka siyar ba sai ka auna da mudu ko da suke ne ko ka kirga to na za ka siye abin da ya sa ko da kai misali a gabanka wanda ka siya ya auna ko ya kirka ko ta yi wudun nashi bai cika ba saboda hanyar kai ka kayar da aka auna ma ka siya in ka siyarwa wani wudun bai cika ba yadda wancan ya cuce ka kai ma ka cuce wannan saboda haka idan na siya hatsi kwano goma aka auna a gaba na yana gani sai na masu kuma zan siyar to wanda zan siyar masa din sai na auna masa shi ba zai yi ci har yanzu aka auna ba ka shi ne ma na istifari shi istifari yana kasancewa da abu gudu ko kwano ko sikeli ko zirga abu ɗaya na kusan kuma ya ci hatta yi kuɗi da kuɗi idan mutum ya siya bai halitta ya siyar da shi ba ya kabiya lafadin lafadin ta yi staufiyahu ya staufiyahu yana nuna ina yin abinci ne wanda ake aunawa lafazin na tayar da da yana nufin koma mene ne ba zai yi ka siye su ba ka karbi abin ba kuma ka siya misali na su mota mun gama ciniki komai da komai amma ba karba ba har na biya ba karba ba to ba zai yi wannan mota ya zo ce ma mota wane da na siya zo in siya maka ba ba ba ba ba saboda ban karba a wannan siya dole da suna karama su malikiya suka iyakance istifari sai kayan abinci saboda kayan abinci wato riba riban fadli yana iya shiga kamar yadda muka ba da misali tayi wanda ya auna ma kai ya tauya mudu in ka kaskirwa wani ba tare da ka auna masa ba yadda ya cuce ka ka cuce shi yadda ya auna ka auna a wanda za ka siyar ba amma yin su mota ko gida ko ne abu babu saboda haka mun ba jiki a muka ji yakin abin da abin da za a wura ko za a kirga sauran abubuwa kuma wanda tsana ba a auna su ake ba to in kaskiya za ka iya siyan da shi ba tare da ka karba ba dalilin su waɗanda suka ce sai ka karba to shine wannan lafazin hatta hatta ya kabe da sai ya karɓa hannunsa الجابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام Allah da manzansa sun haramta sayar da giya da mushe da alade da gumaka na duk wani abin da haramun ne a musulunci to kai an haramta ma ne kuma ba zai yi ta ci kudinsa kudinsa ma ya haramta kamar yadda yanzu a arewa nan za ka ga musulmai ne amma suna fataucin jakuna musulmi ne na je su yi ciki tirela daya da je ya siyar wa an ya bare ta gane wani wanda haramu saboda su yankawa na su ani ba laifi misali ka siyar wa wanda zai amfani da shi ya kai haka ya ɗarki amfani da shi siyar da jaki ga wanda zai hau zai dauta masa kaya ya halatta amma tsero wanda zan yanka shi kudin ya halatta a ranar saboda ni ba na cin naman jaki saboda in na siyarwa wanda zai ci nama sa kudin ya halatta a ranar in na siyarwa wanda zai hau ya lafta masa kaya kudin kuma ya halatta a ranar a gare أقيل يا رسول الله رأيت شؤون الميتة رأيت ما ننسى أخذني muna fatawa batun wannan kitse na mushe don ba ne mushe a ji an je karfe ka je ka ci da kitsen da yake ciki ya ce a yi na mutula biya sufur ana misali inda yake da kuli a jirgin ruwa kusan jirgin ruwa idan ruwa yana shiga ciki zai kibe to inda yake da buri saboda ruwa kan ya shiga ana ana manne wa da wannan kitse saboda kada ruwa ya shiga to shi ne ya ce kusan ko ba za mu ci shi ba ba ci shi amfani da man zamun ba ya ce jiragen mu na ruwa inda suka gogore shi ne za mu manne da wannan kitse ko ana manne kulin jiragen ruwa da wannan kisa wani duhanu bi aljururi sannan ana wato shafawa fatu don su laushi sannan wa yasta su yi bi nasu mutane suna zubawa a kila su ya su yi amfani da yanzu kan jiri su kunna fitila kaga wannan duka hanyoyi ne wanda ba na cin sa ba ne kulin jirgin ruwa manne kwatu masu tauri a shafa musu laushi sannan tula a zuba da labuni a yi amfani da shi fakala na huwa haram sai mu zai sha'a ko da ma wannan kitse din da mushe din wani abu daban za a yi da shi ba ce su za a yi ba shi haramun da ya ce menene ya yi fasadda zariya saddani zariya sun magana rasulun da su sallama inda zari bayan wannan sai ya ce ƙaratan allahu yahuda allah ya la'anci yahudawa addu'a ne jumla ce du'ariya allah ya la'anci yahudawa inna allaha lamma harrama shuhumaha jamalu allah da ya haramta musu da kitse kitse sai sukan narkar da shi sun kitse din kamar man shanu kusantar da shi a wuta zai narke na mai ruwa sai suka narkar da shi sun mabaru sannan sai suka sayar da shi a ruwan bayan da yake kitse ba ba a kan saboda kusa suka ci suka ci kudinsa to a wannan lokacin kenan sun yi wa allah wayo dabara kaga yadda yahudawa suka canja layi ka ci ai kitse aka haramta mana yanzu ba kitse ba ne ya zama mai to haka nan to kuma zo ku ce ai jirgin ruwa za a danne kudinsa fatu za a yi amfani da shi an ko kuma ci da wannan ba zai sa ya zama ko a ranar ana abdullahi bin abbas wani iska za ka ga suna sa bari ce bari na da wani iska kuma wannan bari na ba ana abdullahi bin abbas رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون في الثمار سنة وسنتين وثلاث yuduna daga salaf ko ana cewa salaf shi salaf ko salaf suna abu ɗaya ne shi ne nasiyar da abin da babu shi yanzu a amma shi wanda zai siya ya san gani kuma ya san zai samu shi gani abin da yawon cikin kasuwa yanzu suke sai kaga ya buga waya ya akwai ne shi dole dama ya riga ya san ya akwai ne eh ya akwai to ga kudin ke tura masa wanda asalinsa ciniki ne a tattace saboda siyar da abin da baya hannun ka akwai karara ciki ta yiwu wato kafin ka baya ka ba wanda ya siya a sace ko ya lalace amma kasancewa galibin yan kasuwa suna da bukatar haka ba kowanne abu da koyaushe zai kasance na da hannu sai shari'a sai ya halatta shi ne ake cewa a salaf fati lami ko a salaf karshen sa da min ko karshen sa da ba ci a salaf karshen sa bi a salaf karshen sa ba duk ɗaya ne shi ne a nan ya ce manzo sallar da sallama ya zo madina ko mutanen madina su kuna simari suna salafi misali suna ba ba da to kaya wato 'ya'yan bishiya wanda za a noma a nan gaba to ga kudi za ka kawo yara wannan shekara goma shekara ne zuwa shekara kaza za ka kawo da kaza suna yin haka sai bai hadawa saboda wajen hadawar akwai haraci a ciki saboda akwai manoma su ɗaya da dama a riga yana san suna nomawa kuma duk lalaci ana samu sai misali a ce na bana da ke na bara ba saboda haka bai hana su sai ya samu su kuru jiki sharuɗa sai ya ce man aslaf da kushe duk mutumin da ya ajiye kuɗi a kan wani abu za a kawo shi a nan gaba falyusuf ya ajiye kudin ya kai ni baro cewa ga kudi kaza za ka kawo hatsi baro ashirin daga kwano kai mutum ya zama to a ko kuku ashirin ga kuku ashirin duk lokacin ya yi za ka kawo ashirin ka gani sannan wa wasu ne baro wannan kai wannan wasu jihar da ya saboda abin da ake aunawa lokaci ana aunawa kwano da wani lokaci ana aunawa da sikeli da kasance kai ne na tumaro idan kuma wazan ne zama tumaro a gane yanzu misali yanzu akwai kasuwanni misali da shinkafa sha wanda kuna hannun na hulɗa da mutane tsakanin ka da wannan kasuwa ba dole ba ne sai ka je wannan kasuwa kuma tsakanin hukun riga ya sun shinkafa iri kaza kudin sakala kagan iri kaza kudin sakala saboda haka sai ka buga waya a ce to ga yi zan tura kudin kuwa shi wato ta shinkafa iri kaza kwano kaza shi ya riga ya sun kawo ma irin da ba wani kai magana ba ya san kamar yadda kuka kawo ba wanda buhun bai ci gaba ba shi ya sani sana kai da shi ba ta kanta kan kowa sana san ba wanda bai sana ba saboda haka wannan jari kaga kaya bai shigo a ko amma mutum ba ya shiga haka wanda shi ya shiga sana ko sana da shi yasa ya ce fanta sanfi kai ma'adu da wata ma'adu sannan ila ajalin ma'alu ila ajalin ma'alu da cewa wannan shekara za ka kawo shi a ranar kasuwa ranar lari ko a sabar ya shiga don lari da ci kasuwa da shi kaga a sabar an san ranar da kaya mai shiga saboda haka idan ya kasance kai ne a wurin har kai ne ba a san ajalinsa ba idan kuma aru ne na nizan ba a san nauyinsa ba gabaninsa ba kaga sannan ba a iyakance ranar da kayan da shiga ba ta wanda ya zama bayananta a gane su a madina duk da suna yi ba tare da wani da sharuɗa ba da shi mutum sallallahu sallama ya samu sunan da shi guda ne ta gara wanda yana nuna maka tsakanin yan kasuwa da suka san kowanne ya riga ya san maka in kuma ya kasance tsakanin wanda ya san haka da wanda bai sani ba ne saboda zabana da muke magana kai to zai zanto har ta ci amuri shi sa ka duba fita ta mafi ubadin salam to za ka ga sharuɗar da suka shingida wa wannan salam na dalili ne da yake tabbatar maka irin wannan lokaci na ciki wato ya halatta za mu tsaya saboda lokaci ya riga ya yaji salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala so ta akwai tambaya daga yan gwari wani misali akwai kamar tumatiri da suke kawowa daga nesa idan ya nuna in suka kawo kafin ya zo zai lalace amma in suka kawo shi a ɗanye in suka kawo lafiya launi to me hukuncin haka na jiya ne wannan shi idan ya kasance lokacin da za a gina cinikin ne akan lokacin da ya zo to wannan ya zama to halal ne amma idan an yi cinikin ne a danyensa kamar yadda muka karanta hadisan da suka gabata wannan ciniki ne bai halitta ba abin da ya sa saboda misalin ka siyar da danyen abu bai nuna ba to na ɗaya in ya nuna yana canjuwa adadinsa da kwalitinsa yana canjuwa saboda haka kaga in ya canju ta yiwu ya zamanto kudin ya garu kai da kasiyar ka cutu ko kudin ya ragu shi wanda ya siya ya cutu saboda haka masu yin wannan sana'a ya kasance za su cire misali tumatirin ko tattashin ko ma menene dai wanda ana ganin kafin in ya nuna kafin a kai shi kamar lagos ko wani gu mai nisa misali zai iya lalacewa to za su cira amma ba za su ci cinikin siyar ba sai lokacin da ya isa inda zai isa ya nuna a wannan lokacin za a yi ciniki saboda duk ana magana ne akan kar a siyar da abu sai in ya nuna ba a ce kar a cire abu kar a cire abu sai ya nuna ba ai mun yi bayanin wannan idan ba ku manta ba cewa ai rutab rutab ɗanyen dabino din kansa amfaninsa ma har ya fi wato dabino nunanne din kamar da ya zo a cikin ƙurani wanda yana maganin nakuda mata da take nakuda in ta ci ɗanyen dabino to za ta samu sauƙin haihuwa kamar yadda wahuzi ilaiki bijizi nakhlati ta sakhat alaiki ko rutaban ba rutaban janiya ta saboda haka kaga kai ba hana ka ka cire danyen dabino ba ba hana ka ka cire ba an hana ka ka siyar saboda idan ka siyar to in ya nuna ko ga kwalitin ba irin wanda ake bukata ba ne ko nunan nan ya zamo kaɗan danyen ya zama todiyawa to saboda haka in za ka siyar da danyen abu bai halitta ka siyar da shi ba sai dai in ka cire a danyen lokacin da za ka siyar da shi din ya kasance ya nuna a nunan nan za ku gina cinikin ba waya danyen ba yawa na
sai mai tambaya na gaba yake cewa mutum idan dukiyarsa ta kai nawa ne zaka yawa jaba a kansa dukiya idan ta kai nawa ya kudi
kudi wannan nisabi wanda ake tattarawa a gamshi ya kamata tuhu ba na da biya da shi ana da shi ya yi gashi nan a nan ta kudi miliyan tara da dubu dari uku da hamsin da daya da naira dari tara da ashirin wannan 22 ga watan march kenan da ke yana canjuwa 22 ga watan march jiya ne ko wato shi ne miliyan tara da da da hamsin tara da ashirin shi kuma sadaki a wannan dantin dubu dari da dubu dari da dubu da da casa'in da tara shi ne mafi karancin sadaki a wannan daidin sannan diya kuma na kisarrai wato dinari dubu kenan ko goma dari da zai ba da miliyan dari hudu da miliyan dari hudu da miliyan miliyan dari hudu da goma sha bakwai da kuma dubu dari biyar da casa'in da shida miliyan dari hudu da goma sha bakwai 596 da shi ne diya kenan na naira a wannan da aka bana muna ga kwanan bayan ta yawan gangami cewa wai kan kusa da wai da yawa sau da aka nemo wata hanya nemo wata hanya domin yana ganin nan ba a yi wa masu aurar da yaya adalci kaga wanda yana nuna wasu maza ko yaushe suna so su cuci masu yaya mata saboda haka dubu ɗari ɗaci kan kusa da biya yawa ta gani ta saboda haka kayan gara da shi ne ya zai hada maka ya fi wata su daji da ba yawa ko ka fi duba shi wahalar da zai yi ba wani ka da wahalar musa ta kan kawai kake wannan ba a da cikin abu saboda haka shi sadakin ai ba shi da iyaka a yawa a kan da ya fi a kan da fi kara shi ya ce ba shi ne dubu da ya ce ya ma yawa wanda kanar gano da na kawo ba da suka ci ba su wuce duk ba hakin su bane a shirya a shirya ce ne ne za ka ci ba ba su shiga kawai ba hatta abincin gara da ake sa a sami ikon to kan ka gari da ya kasa ina da aka daura maka aure da ita cinta shanta sutura da wani ta siyata wata yawa na ka zai cikin gwamnati sadaki da ya ma yawa da yi wata hanya ko a yi wata mazaba da ba saboda yin tausayawa shi wanda zai da wata yadda ba ka gaskiya ko rashin adalci a cikin wanda haka saboda haka wannan ce shi ne tambayar da shi ne
shi kuma wannan ya ce yana kama baki karfe biyar da minti ashirin kuma suna yin sallah a masallacin su karfe biyar da rabi da minti biyar zuwa da minti arba'in to amma kuma wani lokaci yana cikin buɗe ba abin nan sahur ɗin yana jin wasu masallatai suna sallah shi ne yake tambaya ya hukuncin alimansa shi dai shi kan ce kun san fakulu wa sharbu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr wannan da ya faɗa din to shi dai maganin gaskiya harkar safur kun gane to ba so dai a fadada wa mutane su san hukuncin saboda zama masu sakaci amma in dai ba ta da ya gama ba kawai kai safur a gane amma kaji ana ta da ya gama ga dagatar kun gane saboda haka daga karfe biyar har zuwa biyar da rabi kun gane za ka iya sahur ɗinka kar ku manta daga cikin sunnar manzo an ce tahiru sahur jirkin ta sahur din yana cikin sunna ne na manzo sallama ta wannan bangaren mutane suna takurawa kansu sosai saboda haka kama a tsarin mu nan nan da maturu ne ban san wani gu ba in dai bai wuce biyar da rabi ba to kai sahur din ka kawai amma ya wuce biyar da rabi ko da da minti daya ne to ka hakura gabari yawa wannan shine na. 嗯。